الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu na nahau a wannan rana ta alhamis sha uku ga watan zulƙa'ida hijira 1447 wanda ya muwafaka da 30 ga watan hudu shekara ta 2026 to za mu karanta littafin a turfatufin nahawi wallafar muhammad ibn abdulhadi rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi ne darasi na nawa 38 kenan ko za mu tashi a shafi na 56 an ga wurin babu taukidil fi'ili wannan babi zai yi magana akan abin da ake ƙarfafa fi'ili da shi yana nufin alfi'ilul mubare shi zai yi magana a kansa wani zubin a usulubi na larabci akan ƙarfafa shi da ainihin harafin taukidi shine annun wayu akkadu ana ƙarfafa alfi'ilul mubare wani zubin da ma fi'ilul amri bin nuni saƙilati da nunun wadda take da shadda ita ce a saƙila wal khafifati wani zubin kuma da nunun wadda take mai ɗauri ita ce al khafifa ba wai mara shadda ba a nunun ɗaurarra ita ce al khafifa a saƙila kuma mai shadda ma'ana kaga tana da haraka kuma tana da shadda ita kuma alkhafifa ba ta da haraka bale a samu shadda ɗauri gare ta na hau ƙaulika misalin zancenka wallahi banna ina rantsuwa da allah sai na bugi kila ko zaidan ko ɗaliban ko amran ko hindan don abinda dai ka gada makaddarawa to wannan akwai taukidi ciki la'adri banna to wannan nunin ta ƙarshe ana kiranta da nunin tauki kaga as-saqila kenan ga wasali ga shadda tunda asali la'adriba eh ko la'adribu shine asali to amma sai aka shigo da nunin taukidi to duk lokacin da aka samu irin wannan shi fi'ilin ya tashi daga ma'urabi ya koma mabni matuƙar nunun ɗin nan ta yi mubashara da harafinsa na ƙarshe kai tsaye ba a samu wata wasiɗa ba kaga ya duribu ba'un ita ce bi ƙarshe to kana dubawa gaban ba'un sai nunu wannan ita ake kira nunu taukiri almubashira kaga ta yi mubashara da ƙarshen fi'ilin kai tsaye to a irin nan la'aduri banna to za ka sashi layin mabniyai ko aduri banna sai ka ce fi'ilun mubari'un mabniyun alal fathi limaza litasalihi bi nuni taukidi as-saqila ونون التوكيد مبني على ماذا على الفتح لا محل لها من الإعراب بات da mahalli ita ba amila ba ce kai akan kawo ta ne don a ƙarfafa shi fi'ilin ba don ta yi wani aiki ba ita aikin komai ba ta yi ta fuskar lairabi amma amma ta fuskar ma'ana takan ƙara ma'anar fi'ili ƙarfi don ya hika ce wallahi adrib shi ma akwai taukidi tunda akwai rantsuwa wallahi din an gane amma adribu to babu taukidi a cikinsa amma sai ka ce wallahi la'adribanna kaga magana ta girmama kaga taukidi ba da taukidin ba da taukidin karfafawa bayan karfafawa to shi ne ce fataftahu ma qablan nuni sai ka yi fataha ga harafin da yake gabanin nunu a nan kenan wani harafi yake gabanin nunu ba'u to sai ka yi mai fataha ka ce la'adriban ba eh amma hafil wahidi idan ya zan fa'ilin fi'ilin nan na mutum ɗaya ne ba jam'i ba kaga adribu ana kaga mufradi ne eh an gane ko la yadribanna kaga huwa hmm kaga shi ma mutum ɗaya ne kuma namiji ba mace ba za a ambace na mata to wannan shi ne irin wannan ya zuwa ƙur'ani? a ina layun ba zan na bilhutama la'agali banna ana wa rusuli da bi kuma latajidanna shaddan nasi a dawatan sai mi hmm? a layuhu layuhu rijanna eh eh to wata dummuha sai ka yi mata damma ma'ana kawa harafin da yake gabaninta damma a ina fi jam'il muzakkari idan ya zan fa'ilin nan yana komawa ga suna jam'ul muzakkar wato ya kunshi jam'ul muzakkar fa'ilin ka ƙaulika ina misali kamar zancenka latadribunna karkace latadribanna bu tunan sai ka yi mi sai ka yi zamma saboda me asalinsa ta buna ne to da aka shiga masa lamun sai koma la ta buna to sai ga nuna taukidi ga kuma nunin raf'i sai suka ce an samu tawalil amfal ma'ana jerantuwar harfa iri ɗaya ga nunin raf'i ga kuma nuna taukiri to a nan ƙa'ida sai ta ce sai a nemi ɗayan sai a shafe a nemi wanda shafe shi ba zai haifar da wata cuta ba ko ya rage ma ma'ana tasiri suka ce to ai nunin rafi akwai abubuwan da ma ke shafe ta irin su jawazin sai suka ce to a shafe ta sai koma mi latadribuna eh sai suka ce to an samu wawun sake na gabanin nuna taukidi to kuma dama duk inda kaga harafi da shadda to harafi biyu ne al'awwalu as-sakin wasani to suka ce an samu tawali sakinaini ga nunun sakina wawun sakina wawul jama'a sannan ga nunun ta farko ita ma a sakina sai suka ce to a sake shafe me a shafe wawun kaga ya koma mi can ba'un mi gare ta tunda ta ja wawun to sai a bar mata dhammat saboda mai karatu in ya zo sai ya gano cewa an shafe wawun babu shi a zahiri to shine sai koma a gani latarkabunna tabakan an tabakin to ka gani to irin wannan babi ne asluhu latarkabuna ne to tun daga nuna taukiri shi ba sai aka yi wancan kamar yadda muka yi bayani kaga abu biyu an ka share ke ne nunun raf'i limaza litawali al'amsal saboda haɗuwar nunin iri biyu harfa iri biyu sannan kuma aka sake shafe wawul jama'a limaza lintika isaki ne to sai mu kalla harafin da ke gabanin wawun mi gare shi lokacin da wawun na nan sai mu bar shi sai mu cire harafin sai mu ɗauku nuna tauki da sai mu haɗa shi to a nan shi ake kira da cewa nunu taukidi ghairul mubashir eh saboda in ka kula a nan ba ta haɗu da harafin ƙarshe kai tsaye ba wanne ne harafi na ƙarshe ba'un ne bawan a ƙarshe ga ta can baya ai mun faɗe ta a ɗazu ai daga zaraba ne ya zuribu an gane yauwa to gabanin abin nan ba'un ɗin miya akwai akwai wawun kaga kenan nunin ba ta yi mubashara da to shi yasa sai aka bar damma ga gaba'un ɗin sai aka ce la tadribunna da ka zo za ka gano cewa wannan suna da yawa ma'anarsa daban da lataburibanna mutum ɗaya lataburibunna su da yawa to shi aikin da an ka yi to shi wannan yanzu ma'urabi ne ba mabni ba ne shi wannan in ka zo li'irabi za ka ce latadribunna la labul qasami ce mabni al fathi la mahalla laha min al i'rabi tadribunna sai ka ce fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi حذف النون في آخره لتوالي الأمثال والواو والواو المحذوفة واو الجماعة an gane damirun barizun muttasilun mabniin ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il wa nunu tawkidi mabniyun ala al-fathi la mahalla laha min al-i'rabi to haka zaka yi al-i'rabi a in ka gara ba zaka iya yi zaka iya yi sai ka ce wa huzifat liltiqa'is sakinaini eh in kai za ka iya yi ƙwarai da gaske ba matsala a huzifat liltika isaki ne sai ka ce babban ma dalilin alaiha duk za ka iya ƙarawa wata ƙulu za ka ce tuwancan a jam'i na muzakkari tu wata ƙulu za ka faɗa fi jam'il mu'annasi ga jam'i na na mata tunda wancan ai na maza ne ko to nan in mata na fa kuma nunu taukiri ta zo kaga sai ka ce latadribnani eh latadribnani shine ka'ida eh mata da yawa kenan ko eh to me asalin sa hmm hmm asalin sa kamin ya zamo haka hmm hmm na'am me asalin sa eh tadrib na shi ne asali tun da dama sakini ne eh idan nunu a nunin niswa ta shige shi ko? to sai ya zamo yanzu ya tashi aka sa mai lamul kasami sai ya koma la tadrib na to kuma ga nunu taukidi ta zo to sai balabai suka ce nunin nisuwa ba ta shahuwa a ba za a goge ta ba ta goguwa saboda in ka goge ta to filin ya roshe za a samu iltibas tsakanin shi da na mufuradi sai suka ce to a batta da aka batta sai koma mi la tadrib eh eh ba zai hudu ba in za ka sa nuna taukidi to sai suka ce a aro alif sai a sa tsakiya sai a ɗanyi madda ga shi nunin nasuwa ɗin sai a ce latadribnani a wa nunin ɗin kasara al'asulu nunin taukid al'asulu kaga ai mabniya ce alalmi to me alal fatihi jayyid to me yasa anan suka ce ai mata kasara hmm hmm saboda kada ta yi iltibasi da ta mufuradi an gane yawwa to shi yasa sai suka ce in aka yi haka to ba za a iya gane ta da ta mufuradi ba sai suka ce a yi mata kasara sai ya koma latadribnani to da ka gane ta a nan kasancewa na mata ne ba na mi ba na maza ba ne to wannan shi ne to ya za ka yi lairabin shi la sai ka ce harfu labul ƙasami mamniyu alal fatihi tadribna fi'ilun mudari'un mabniyun ala sukuni litisalihi بنون النسوة ونون النسوة ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محله أها تؤلفها ليلي إيه والألف فارقة مبني على السكون لا محل لها من الإعراب إيه تسنون التوكيدي ونون التوكيد اها ايه جيد انت على الطريق مبني على الفتح لا محل لها وسكنت تها وسكنت ايه وكسرت عفوا وكسرت للتخلص من الالتباس yawwa min al-ismi al-mufrad ko kuma min al-mufradi kakkace min al-ismi to wannan shine dalili to shi yasa aka ce la tadribnani to fi tasniyati shi ma ba a yi shi ba to in sunan musanna ne fa mutum biyu to shi kuma sai ka ce la tadribani latadribani asali ya yake hmm? tadribani to shi ne asali to sai aka samu nunin taukidi to kaga yana nunin ɗayan kenan nunin rafi an shafe ta limaza litawalil amsal saboda nunin taukidi ita ma nunin ce to sai aka shafe ta raf'a ita kuma sai aka sai aka bar ta taukidi ko yawwa sai suka ce to za a yi mata kasara shi yasa gashi nan wa kusirat an mata kasara to me yasa aka yi mata kasara ita kuma tunda al'asal nunu taukid mabniyatun alal fatihi ce me yasa eh lidalalati ko lidalalati ala annan nunal mahazufa sakina ita ma a yasa abin nan makasura ita ma ita ma ka kasara gare ta yawwa kaga la tadriba ni saboda nunu taukidi ta hararo maka waccan da aka goge kuma kakka samu iltibasi da waɗanda suka gabata kamar shi wancan na mata to shi yasa sai aka ce ita ma a yi mata kasara a nan saboda asalin nunin raf'i makasura ce an gane yauwa saboda gano ta shi zai sa ka gano yauwa yanayin la'irabin fi'ilin na jam'i ne ko na tasniya ne ko na kaza na kaza da sauransu eh to sai ka ce la harfu asamin eh mabni ala al-fathi tadriba ni tadriba sai ka ce fi'ilun مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة ايه ايه to ka gani wal alifu sai ka ce damirun barizun muttasilun مبني على السكون في محل رفع فاعل اي تنتنا matsayin فاعل اي sai nunu taukidi wa nunu taukidi mabniyun ala al-fathi la mahalla laha al-i'rabi wa kusirat lidilalati ala ala an-nun al-mahzufa ko ala nunin raf'i almahazufa ai taf'ala ne ne to da taf'aluna da yaf'aluna da taf'ala ne da yaf'ala ne duka fuskar lirabin su daya duka nunin din ita ce alamar raf'a an gane yawwa to shi ma kaga ba mabni ba ne shi ma mai ma'urabi ne kamar yadda wancan na mata shi ma ma'urabi ne saboda mi an samu wasiɗa tsakanin nuna taukiri da kuma harafin ƙarshe shi ne ba'un shi yasa anan duk al'irabin baka ji mun ce mabniyi ba an gani? eh sai dai a ce marfu'un wa alamatu raf'ihi kaza an gani? wafil mu'annasi in kuma mu'annas ne mace kwaya ɗaya sai ka ce latadribinna latadribinna shi ma mace kwaya ɗaya kenan lallai sai ke bugewa ne me asalinsa latadribi na eh to ga nuna taukidi suka ce to kaga nunin rafi a nan ita ma ta haɗu da ni da nunin tauki saboda haka sai aka shafe ita nunin rafi ɗin da ta bi na naɗin sai aka shafe shi sai koma mi la ta bi na sai suka ce to ga ya'un sake na ce ga nunin ta tauki ta farko ita ba a ga an samu iltika'un sake daidai to sai suka ce dole a shafe ita yawon din ta farko sai aka shafe ta sai kuma mi latadure binna latadure binna eh kaga an shafe yawon to shi ma sai ka ce la harful qasami tadri binna sai ka ce fi'ilun mudari'un مرفوع وعلامة رفعه نون الرفع المحذوفة وهزفت لتوالي الأمثال وياء المخاطبة المحذوفة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل فاعل eh a ta yi shi malamin lairabi ya asali yaka kallo eh tun da wanga dan tamfarari ne ba permanent ba ne dan canjin da aka samu an shigo da shi ne saboda wata ma'ana yawwa saboda yan an ka ce a bar asalin a dawo ga zahiri to kuma an samu sai a samu matsala to hakoyo shi shi lairabi yana mayar da lafazi a asalinsa eh saboda mayar da shi asalinsa ai shi ya taimake mu ma gano an shafe kaza an ƙara ƙara kaza shi ne an karatu eh yau wata munasaba ta ta zo wata munasaba ta ta zo to wannan shi ne eh to anan suka ce kawai a bar nuna tauke alal mi alal asal ko yawwa saboda kasara ta gabace ta nan babu iltibasi saboda da ganin latadribi eh to kasancewa akwai abin da a gaban ba'un din nan tunda ita nunin din ta ƙarshe ba asali ba ce zuwa ta yi to duk inda ga harafi ko ba abin nan makasuri to akwai abin da ya ja to nan babu wani iltibasi bai yi kama da kowane iri ba shi yasa sai aka bar shi haka nan eh aka bar nunin din kuma harafin ƙarshe shi ma aka bar shi yadda yake ba a ce la tadribanna ba sai aka ce la tadribinna sai aka bar shi alal asal to kaga duk muna karanta su a Qur'ani amma an ce ayi tahlilin su eh ba lalle ba dai ayi to ga wata fa'ida ya ce wata ƙulufin nunil hafifa wannan duka ana maganar nunu taukidi asaƙila duk misalan da aka kawo ko? to in kuma alhafifa ce irinsu idriban zaidan ka duki zaidu kaga ana ammi an ɗaure ta ko? yawwa to idriban sai ka ce fa'ilun فعل أمر مبني على الفتح لا لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة وفائله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ونون التوكيد الخفيفة مبني على السكون لا محل لها من الإعراب to wannan shi ne a ita ba ta asali ba ce kawai ba'un za ka kalla kakka fara kallon nunun yawwa to ita za ka kalla shi nunun ɗin daga baya sai ka faɗi sakamakonsa zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu alfatahatu zahiratu ala akhirih to amma yace fa in waqafta to ita nuna tauki da in ka zo kana son ka yi waƙafi misali ba ka son ka ce idure ban zaidan kana son ka rabe ka ce idure ban sannan sai ka ƙarasa zaidan sai ce to abidaltan nuna alifan to in a rubutu ne nunun ɗin sai ka mayar da ita alif eh kallala illam yantahi la nasfa'an bin nasiya to ai asalinsa nunun ne eh nunun ce irin dai wannan idriban amma a rubutu ka ganta alif aka rubuta saboda ana waƙafi to wannan shi ne to a rubutu sai ka sa alif misali sai ka rubuta idriban ko idriba sai ka yi waƙafi akan alif sai ka ce zaidan amma in jahili ya ji ka sai ya ce ka yi kuskure sai ce to ya kuma idure ba zainab sai ya bashi wata ma'anar da ba sai ka ce mai a ai nuna taukidi ce alkhafifa ita ce aka yi ibdalinta sai ta koma alif to wannan shi ma ana yin haka amma ita wannan alkhafifa ita ɗiyar da wannan damar banda asakila ita ma dalili saboda sake na ce tana da sukunin da shi yasa aka halatta wajen rubutu a ƙa'idodin imla'i to ana ainihin in an zo madadin a rubuta nunu ɗin kawai sai a rubuta alif kamar yadda aka yi ga lanas fa'an to in ka duba ainihin gabanta sai alif amma asali to nunin ce ita ce gaban ita a gaban ainun din lanas fa'an eh to saboda a shiryar da kai zuwa ga waccan ka'ida to shi yasa da aka zo sai aka rubuta alif din ba a bar nunin din ba ba a bar nunin alin ba to ya mayar da ita alif kenan ya al'irabin zai kasance kamar shi lanasfa'an hmm? lanasfa'a ya lirabin zai zama ko idure ba ya lirabin zai zama wai ya za mu yi lirabin shi a asali sai ka ce fi'ilu amrin jayyid eh mabniyun alal fatihi na'am jayyid eh litusalihi eh بنون التوكيد الخفيفة المنقل المنقلبة ألفا ألفا daga an ji yadda ita sai ta kowa alif da in baka waɗi wannan batu jahili ba zai gano mi akwai nunin wurin ka jefa shi rami eh sai ce tasniya ce to shi ne almunkalaba alifan lilwaƙafi eh to wadda shi ne to Allah ya sa mu dace to nan za mu kwana insha Allah da fatan za a yi muraja'an su sosai eh araiku to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh